الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يومنا رانا الجمعة شاءكو قوة ربيع الأول hijira 1447 wanda ya dace da biyar ga watan tara shekara ta 2025 za mu ci gaba da karatu na 18 a wannan littafi mai albarka ta surifil maidani a littafi da yake magana akan wato wani bangare daga cikin ilmomin larabci da za su taimaka ma ɗalibi wajen fahimtar alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma maganganun malamai da ake karantawa to muna nan cikin shafi na ashirin da biyu nan za mu tashi ko mun kammala bayani akan al'abuwabin ruba'iyya auzanu na fi'ili ruba'i yanzu za mu shiga al'abuwabin khumasiyyatu Eh, sai auzanu ma'aunai na fi'ili wanda yake harufansa sun kai biyar eh, dama asalin kalma ko wace iri ce suna ko fi'ili to ta zamo da harufa uku sun haka duk kalmar da ha gani ko da harafi biyu ka gani to akwai ɗayan da aka shafi na fatar an gane yauwa to shi sulasi ɗin nan yakan samu ƙare-ƙare eh yakan samu ƙare-ƙare kamar yadda muka ji ana iya ƙara masa harafi ɗaya ko harafi biyu ko harafi uku ya zama su dasi kenan yawwa to amma fi'ili kowane iri na ba zai wuce harafi shida ba saɓanin suna kana iya samun shi zai iya kai bakwai irin su ashura'u tasu'a'u to in kallisa ba za ka ga harufa bakwai ne to shi suna yana da wannan miza amma shi fi'ili baya wuce shida an gane? yau to yanzu malam zai kawo mana ma'aunai na alkumasiya wadda duk larabcin duniya dai ba zai fita waɗanga abubuwa ba duk inda ga larabci inda fi'ili ne to ko dai ka gan shi sulasi ko ruba'i ko kumasi ko sudasi to alkhumasiya nisba ce zuwa ga alhamsatu biyar kenan al'awwalu ma'auni na farko min ha daga cikin ma'aunayyan nan ifta'ala akwai ma'auni ko sikeli na ifta'ala e, ifta'ala to asluhu fa'ala ne sai samu ziyadar hamzatul wasili wannan ta farkon sannan ya samu ziyadar ta'un wadda take gaban fa'un kamin ainun to sai waye gari ifta'ala to kaga in ka hada da harufa na asali guda uku da biyun nan na ƙari sun zamo biyar to shine mala yace bi ziyadatil alifi an ƙara masa alif wadda ta fi shahara da hamzatul wasli watta'i kuma an ƙara masa ta'un eh an ƙara masa ta'un waya ati mustaqbaluhu mudari'insa yana zuwa ala yafta'ilu bisa ma'aunin yafta'ilu haka mudari'insa zai zo wa masdaruhu to masdarinsa wanda daga gare shi duka ake ciro kowace irin kalama duka almushtaqat guda takwas eh to zaka ga duka daga almasdar ne shi yasa aka kira shi masdari tushe kenan yawwa zaka ga fi'ili daga masdari ake ciro shi fa'ili daga masdari ake ciro shi yawwa ismul maf'ul shi ma daga masdari as-sifatul mushabbaha ita ma daga masdari ismul zaman ismul makan sigatut tafdili duka zaka ga ana narko su ne daga shi masdari to shi yasa aka kira shi shi shi umda ne eh shi da ginshiki ina ba taran gane to ala alafti'alin shine mazdarinsa ko ma'aunin mazdarinsa wasu mufa'ilihi sunan fa'ilinsa ala mufta'ilin yakan zo bisa ma'aunin mufta'ilin wasu mu maf'ulihi sunan maf'ulinsa ala mufta'alin نعم
wal amru minhu ifta'il نعم in za a yi umarni to ma'aunin da za a yi amfani da shi ifta'il wan nahyu minhu la tafta'il in za a yi hani kuma akan yi amfani da ma'aunin la tafta'il misaluhu to ga misalan su gaba daya نعم iqtata kaga ala wazni ifta'ala kenan ko نعم yawa iqtata wato ya yanke abu kenan to shi galibi daga cikin ma'anonin wannan wazani sukan ce yakan zo wato littasarruf نعم abinda ake nufi da ta- at-tasarruf shine gudanar da wani abu ta hanyar kokari abu ne ka ka gabatar da shi amma fa sai da aka samu juhud sai da aka samu wani nau'i na kokari da wahala haka to wannan ma'auni wannan ma'anar yakan zo saboda ita mafi yawa ma e to shi yasa aka ce iqtaba kaza to zaka ga akwai wani abu na tasarruf da ya aiwatar ko yawa abu ne wanda yake sade sai ya zo ya raba shi biyu ko ya zo ya yi me yawa kamar a ce iqtaba zaidun alhabla نعم hmm?
نعم yawwa ma'ana ya kallafa ma kansa yayyanke ya giya yawwa to kaga bambancin shi da qata an gane in ka ce qata alhabla yana yiwa babu wani tasarrufi a ciki yana yiwa babu wani juhud نعم eh kila wani abu ya- ya shafa mai giya din kawai sai aka ga ta rabu kaga wannan babu juhud a ciki نعم yawwa amma maddar iktaba to dole akwai wani nau'i na aiki da juhudi yawwa a ciki نعم
yawwa kamar a ce misali iktasaba tajiru malan dan kasuwa wato ya nemi dukiya to yana tara ta babu wahala bai gari kaza ko bai kasuwa kaza yayi rikici da wane yayi kaza da wane yayi kaza da wane hmm?
نعم to shine iktisaba Mm, abinda akwai wani nau'i na wahala a ciki نعم to galibi irin wannan ma'aunin yakan zo an gane ko نعم
eh ban ji ba eh eh to tunda koyon larabci kakai ana iya ce eh ana ana iya ma uzuri ana iya faɗa babu komi eh amma kaga da da mutakhassis kake a luga to kaga ba za a karba ba eh ba za a karba ba an gane ko yawwa wasu mufa'ilihi to wannan shine wato fi'ilinsa ko to shine sai a ce a wato masdarinsa ya qata'u fi'ilun mudari'un kenan ya qata'u kaga ala wazani yafta'ilu inqita'an aga masdari kewa yankewa ko نعم yawwa yankewa eh fahuwa muqtati'un shi mai katse wani abu ne نعم wa zaka muqtati'un to in an katse abu kenan sai ka ce wannan ai abin da aka katse ne نعم Hmm? wa zaka shine muqtati'un to in za a yi umarni sai a ce iqtati' ala wazni ifta'il wala taqtati' in zaka yi hani kenan ko kar ka katse kaza نعم ijtama'a shi ma yajtami'u نعم ijtima'an نعم ko yawwa ijtama'a yajtami'u ijtima'an Mm. ijtima'an nasa Eh, wato ya je yana ta fafutuka tara mutane نعم Eh, ya jaye wannan wannan ya gudu ya jaye wannan wannan ya gudu نعم Mm. to takallub kenan ijtima'an fa huwa mujtami'un wa dhaka mujtama'un ijtami' la tajtami' نعم eh to wannan dai shine misalan wato wannan ma'auni wanda yake kumasi ne ya samu ziyadan hamzatul wasli a farko sannan ya samu ziyadar ta'un tsakanin fa'ul kalima da ainul kalima wasani sai ma'auni na biyu min ha daga ciki in fa'ala akwai ma'auni shi ma in fa'ala shi ma bi ziyadatul alifi shi ma ya samu ziyadar hamzatul wasli wan nuni kuma ya samu ziyadan nuni eh kuma dukansu sun zo a farko fayati mustaqbaluhu mudari'insa yana zuwa ala yanfa'ilu yanfa'ilu wa masdaruhu alan fi'alin wasmu fa'ilihi munfa'ilun ko munfa'ilin amma shi wala maf'ula lahu shi baya da maf'ulun bihi baya da maf'ulun bihi li'annahu saboda shi wannan wazanin lazimun abadan shi ko yaushe lazimi yake zuwa na'am an gane na'am yawa shi bai zuwa muta'addi baya ta'adiya na'am to shi yasa annan mala yace maka baya da yawa kamar yadda zamu gani a misali wal amru minhu infa'il in za a yi umarni sai a yi amfani da ma'aunin infa'il wan nahyu in za a yi hani la tanfa'il na'am misaluhu misalinsa in sarafa ya juya in sarafa zaidun in sarafa ɗalibu na'am a gani ma'ana ta cika ƙwarai Mm, ba sai an tsaya ana neman ƙarin wani abu ko Mm.
to kaga lazimi kenan dama mun sha faɗa fi'ili lazimi shine wanda kawai fa'ili yake bukata ƙwarai da ya samu ma'aikaci to shi kenan baya bukatar sai an kawo masa wanda aikin ya faɗa a kansa na'am
to shi wannan ma'aunin koyo shi haka yake zuwa a matsayin lazimi eh irin su in kasara irin su menene hmm? hmm? in fataha mhm. in sarama hmm? kace yin kwalaba in qalaba aha eh in sarafa ai shi an haka wo. eh a bai ciki in kafa an ba faɗe shi ba yayi na ji dai kama wani ya ambace shi in shakara hmm? yayi wannan larabci ne in shakara ba liwa hijabi in shak- fasala in fasala jayyid Eh, in ka shara ba larabci ba ne in aha in fasala to sai mi in batsala a
yin daraja in daraja na ya yi aha in mi eh in kasara mun faɗe shi
in taƙala in taƙala yantaƙilu jayyid na Mhm. To daga cikin ma'anonin wannan mazanin akwai abin da malaman tasirifi suke kira da almutawa'atu.
na
Eh, almutawa'atu a shine suna nufin wato a juyar da wani abu zuwa ga wata fuska kuma sai ya yi biyayya. An gane?
na Sai ya ba da haɗin kai ba tare da ya yi gardama ko wani abu ba.
na to mafi yawa wannan ma'aunin yakan zo mutsawa'a an gane na yana zuwa ga wazanin af'ala wanda muka yi shi a baya na yakan zo har ga fa'ala shi ma mun yi shi a baya yakan zo kuma ga sulasi fa'ala duka yana musu mutsawa'a Eh, misali za ka iya cewa a galakatul baba Mm.
fangalakat fangalaka na a galakatul baba fangalaka na to shi ne muɗawa'a na rufe ƙofa sai kuma ta ruhu muɗawa'a kenan na kaga bata isa ta ce ai ita ba za ta ruhu ba ko na to muɗawa'an kenan na an gane na yawwa to haka nan kasartul jujajata an gane fankasarat na to ka gani na yawwa to kaga shi ma wannan duka muɗawa'a ne ga hmm? ga wancan kuma za ka iya cewa kasartul jujajata fankasarat na an gane ko na ko saraftuhu fan sarafa Mm.
na juyar da shi sai ya juyu daga shi kenan an gane na To wannan yana daga cikin mafi yawan abin da yake zuwa da shi shi suke kira da almutawa'atu wawu Mm. to shine in sarafa yansarifu insirafan fahuwa munsarifun eh juyawa kenan mai juyawa insarif ka juya wala tansarif kar ka juya in qalaba mm?
na
in qalaba na yan qalibu na inqilaban mazari kenan ya juya yana juyawa juyawa na fa huwa munqalibun na ko na
inqalib ka juya la tanqalib kar ka juya na eh to shi mafi yawa zaka ga a wannan babi yake zuwa Mm. amma wannan ma'aunin kamar yadda aka faɗa lazumi ne to shi yasa kaga ba mu ga al-maf'ul bihi ba na ismul maf'ul na
to wasalisu minha daga cikin waɗannan ma'aunai alkhumasiya na
akwai if'ala e shi ma kumasi ne if'ala ma'auni ne bi ziyadatul alifi shi ma ya samu ƙarin hamzatul wasili a farko wata shididi na kuma lamul kalima ta samu tashididi Eh, dama ka'ida na cewa duk harafi ka gani da shadda an gane to biyu ne an gane al'awwalu as-sakinu wasani al-mutaharrik duk sanda haga harafi da shadda to harafin biyu ne kuma iri ɗaya na farko sakini na biyu mutaharriki na eh to sai aka ɗauki sakinin ɗaurarre kenan sai aka shigar da shi yawwa to wannan shaddar da ake yi ta wannan alama ishara ce zuwa ga wancan harafin na saki ne na na batar an gane na to kaga abin da ya samu kenan fayati mustaqbaluhu mudari'in sa yana zuwa ala ya ko yaf'alu yaf'alu na eh bi tashdidil lami na eh shi kuma yakan zo galiban in ana son a nuna abu ya tsananta na Eh, galiban yakan zo fil alwan an gane na launin abubuwa launin baki ko launin fari ko ja da sauransu kamar yadda za mu gani in ana son a nuna cewa launin ya, ya kai matuƙa na to sai a yi amfani da wannan ma'aunin na wa masdaruhu in kuma za a mm, faɗi masdarinsa to shine sai a kawo shi alaf ilalin alaf ilalin na wasu mufa'ilihi ala muf'alin wala maf'ula lahu shi ma baya da maf'uli dan shi ma lazimi ne li'annahu lazimun abadan na shi ma har abada zaka ga lazimi yake zuwa na hmm?
na wal amru minhu in za a yi umarni sai a ce mi if'ala eh shi larabawa sukan sha wahala wajen furta shi saboda akwai wani nau'i na asikal wannan hayu la taf'ala in za ka yi hani kenan ina misalin sa misaluhu eh ihmar shay'u an gane na kai abu kaza yayi jajan ma jadin ma yayi tsanani sosai na an gane ko to abin da yake nuni a kansa kenan cewa jaɗin ya tsananta sosai na ya maru eh mubari'i kenan eh a wannan ma'aunin ma gashi na a ƙur'ani hmm? eh
musfarwa fi'ili muke bukata na
Mhm. ya zo a ƙur'ani ba zai tuna mana aya asfara eh na'am Mhm. ba wanda zai iya tuna ayar Hmm? ma'aunin ba wai ba fi'ili muke ma'auni muke magana hmm? ko bai zuwa ƙur'ani ba eh kubara wannan bai ciki kenan ya nuna ba ku fahimci wazanin ba tun da har kuna kawo misalai waɗanda suka abin nan ba wanda zai tuna aya fa'amman lazi naswaddat wujuhum to ai shi ne iswaddat eh iswadda ne sai aka sa abin nan ta'utta hadis ko aga iswadda ala wazni if'ala ibyaddat fa'amman lazi nabyaddat wujuhum aga ni ashe alu imrana kuna ta kame kame nan kusa kusa ma a kusa kusa ba tun da na ake fara har da ai eh to ai ma'aunin ne kenan don a nuna cewa fuskokin nasu kamar yadda ya zo daga abdullahi da abbas su ne ahalul bidai fa'amman lazi na suwaddatu wujuhuhum ya ce su ne ‘yan bida'a duk wani wanda yake kan wasu bida'o'i bayan annabi sallallahu sallama to zai tashi ranar tashin kiyama fuskarsa tana baka kire an gane? to wannan shi ne to don a nuna cewa baƙin fa ba wai baƙi-baƙi ba ne a baƙi ne wilin shi su aka yi amfani da wannan ma'aunin na fatar an gane to sai aka san su su kuma waɗanda suka yi riko da sunna suka yi aiki da karantarwa annabi sallallahu alaihi sallama to su ne su kuma ibiyabbatu wujuhukum eh su ma saboda a nuna fuskokin nasu eh ba wai haske haske bane a haske ne sosai mai haskakawa shi sa sai aka yi amfani da wannan mazu to balagar kenan wa amman lazi nabyabbat wujuhukum to duk wanda ka gan shi fuskar sa fara kal tana haske tana kyalkyali a ranar tashin kiyama to ahlus sunna ne ma'ana ya rayu baya bid'a duk wani abu wanda ya keta ma karanta ruwa annabi sallallahu alaihi wasallama babu ruwa ne da shi to wannan shine ne to hikimar da ta sa aka yi amfani da ma'aunin kenan ihmirarun eh mazari kenan ko fahuwa eh eh to ka gani ismul fa'il kenan to shine sai a ce min in za a yi umarni ihmarra ala wazani if'ala wala tahmarra ko wasfarra yasfarru eh shi kuma abu yayi fatsa-fatsa haka tsakanin launin ja da kuma fari istiraran fahuwa musfarrun yawwa kaga suna ne ko? ismul fa'il ne shine ka ambata dazu to isfarra in za a yi umarni kenan la tasfarra to shi laraba sukan dan sha wahala to shi yasa malamai na loga suka ce wannan ma'aunin baya da yawa a larabci ma'ana kalmominsa ba su wuce a kirga ba duka gani? yawwa to shi yasa saboda galiban in abu na da nauyi to laraba sukan dan kyamace shi ko da lafazin su ne to in yana da nauyin furtawa shi yasa in suna da hanyar da za su bi su yi takfifin sa to shine sai kaga sun bi wannan hanya din kamar yadda muke gani a mun sha ba da misali wajen kalbi da abin nan da ilali misali ka kaman kala kaga asluhu qawala ya qulu ya qawulu hmm ka gani ƙa'ilun ƙawilun to ƙawala shine al'asulu ya ƙawulu shine asali na an gane ƙul shine asalin ƙul
wanda Mm. ka gani shi da asali na ba a baya mm Mm?
mm Ko ka gani kaga tsakanin ba'a da baya mm kaga baya akwai bi akwai wahala yawwa to in kaga lafazi sun bar shi haka nan ba su da yadda za su yi to amma kuma za ka ga ba zai ba zai zama ma- cikin masu yawa ba in kana karatu can ba a rasa ba za ka dinga ganin su Eh, saboda su suna kyamar furta abin da zai musu nauyi na a harshe kamar hausawa ne ai su ma suna da wannan ɗabi'a ɗin na za ka ga in abu na da nauyi to sai su yi mi Hmm?
na sai su yi takfifinsa ko mm shi da za ka ga wasu kalmomi da yawa na larabci hausawa suna abin nan dan kwashe su yawa eh
fara Eh, to su ba shi ba ba haushe bai da shi yasa za ka ga cikin haruffan su to haruffa masu nauyi hausawa ba su da su irin su zalun irin su sa'un irin su ainun duk wani na- harafi mai nauyi to babu shi a hausa babu eh babu an gane irin su swadun dadun Eh, shi dadun ma a larabci kawai ya zo Eh, duk yaruka na duniya ba yaren da adda harafin dadun in ba larabci ba Mm. shi yasa ake kiran larabci din da lugatul dadi Mm. nuni kan cewa shi kaɗai yake banta da wannan balarabe ɗaya ne yake da ba shi yasa za a ga bahaushe bai da shi ko bature ko bafulatari da sauransu Eh, ko a rubutu sai dai kaga ana dauranta a kawai don dai a gane a wuce wurin Eh, Allah ya sa mu dace Eh, to nan za mu kwana insha Allahu sai wani sati sai a ci gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته